الحمد لله أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما أحمده سبحانه على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل الفسق والضلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أذكى البرية وأتقاها صلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله واخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله ويجازي كلا بأمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ومن يأمل مثقال ذرة خيرا يره عباد الله الأعضاء والجوارح تقول وتعمل في هذه الحياة وهي مسؤولة ومستنطقة يوم القيامة فإن لم يشغلها الإنسان بالخير شغلته بالشر وإن من أشدها خطرا وأكثرها ضررا وأعظمها أثرا هذا اللسان هذا اللسان الذي نتكلم به اللسان هذا اللسان سبب عظيم لفساد الدنيا والدين يتكلم الإنسان بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ولهذا لا أجب أن يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لهييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة عباد الله كم إنسان أطلق لسانه الأنان يتكلم به فيما يعنيه وما لا يعنيه ففسد دينه وذهب أجره وتراكمت عليه الذنوب ولقد تحدث أقوام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم بكلام قليل لكنه كبير عند الله أهبط به أعمالهم لولا مغفرة الله سبحانه وتعالى لهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الحمد لله مولى النعم ودافع النقم وخالق الخلق من عدم عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراجبوه في السر والنجوى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى أيها المسلمون إن سقطات اللسان إن سقطات اللسان وأثراته كثيرة تورد الإنسان موارد الهلاك سكائر وكبائر كفر وشرك الجيبة والنميمة الكذب والبهتان وقول الزور وشهادة الزور وأشد من ذلك سب الله ورسوله وسب الدين والاستهزاء بعباد الله الصالحين أنواع من الذنوب والمعاصي تخرج من هذا اللسان وتورد الإنسان إلى النار لقد استهان الناس باللسان وأدلقوه يتكلم بما ينفع وبما لا ينفع بل بما هو ضرر عليهم وما هو العلاج وما المخرج من هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا كف عليك هذا وأشار إلى لساني اسمع إلى قوله تعالى لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أتراهم لئنوا لأجل كلامهم لا إنما لئنوا لأجل سكوتهم عن إنكار المنكر فالسكوت ضرر والكلام أيضا ضرر والآكل من يأخذ نفسه بالحزم كلام في الخير وسكوت عن الشر أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ووقوف عند حدود الله فاتقوا الله وأكثروا من ذكر الله يسلم لكم دينكم ودنياكم ثم صلوا وسلموا على محمد رسول الله فقد أمركم الله بذلك قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهتدين أبي بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي أبو الحسنين عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم يا رب العالمين kuduban mu ta yau tana magana akan haɗarin harshe godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kewaye komai da saninsa kuma ya roci komai da rahamansa da iliminsa na gode masa tsarki ya tabbata gare shi a kowane hali na neman tsari da Allah daga halin mazuwa fasikanci da bata na shaida babu wani ubangiji sai Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya na shaida cewa annabi Muhammad bawan Allah ne manzonsa ne shine mafi tsarkin tahalikai shine mafi tsoron Allah su tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da danginsa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har ranar tashin alkiyama ya musa aminci aminci mai yawa bayan haka ya ku mutane mu ji tsoron Allah mu guji ranan nan da za mu koma zuwa ga Allah ya saka mu kowannenmu da irin aikinsa shi ya san abin da kake yi kowa ya san matsayinsa da aikinsa in alheri kake yi ya saka maka da alheri in sharri kake ya saka maka da sharri ya dai riga ya ce wanda ya aiki ko da gwargwadon nauyin kiyashi ne na alheri zai gan shi haka nan koda ya gwargwadon kiya shine na sharri zai ga sakamakon Allah ka ba mu sakamakon kyawun ayyukanmu ka yafe mana munanan ayyuka bayan Allah gaɓoɓin ɗan adam tana magana a wannan duniya tana kuma aiki kuma yanda aka ce za a tambaye ka haka ita ma za a tambaye ta Allah zai tambaye ta ta yi furuci a ranar kiyama idan mutum bai yi amfani da waɗannan gaɓoɓi wajen alheri ba to dole ne za ta yi ɗayan ba dai za ta zauna haka ba ko ta yi furucin sharri ko ta yi furucin alheri ko ta yi aikin sharri ko ta yi aikin alheri to kai kokari ka sa ta tarin kain na alheri din mafi hadari a cikin gaɓoɓi mafi yawan ta cuta wanda ya fi bayar da gurbi a cikin aikinka da makomanka shine harshenka wanda kake magana da shi wannan harshe babban dalili ne na ɓacin duniya babban dalili ne na ɓacin addini da shi ake ɓata duniya da shi ake ɓata lahira mutum ya yi magana ya furta wata kalma bai ma kula ya faɗe ta ba sai ta jefa shi cikin tsakiyar jahannama nisan da ya kai tsakanin gabar da yamma wannan zance ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba mamaki manzon ku manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai lamunce mun abin da ke tsakanin haɓoɓinsa biyu ya lamunce mun abin da ke tsakanin cinyoyinsa biyu ni kuma in lamunce masa aljanna wayannan biyun kawai annabi ya ce kalamince masa su kalamince masa abin da yake tsakanin haƙoƙinka guda biyu shi ma wani abu ne mai yawo mai lilo kalamince masa abin da yake tsakanin cinyoyinka biyu shi ma wani abu ne mai yawo mai lilo shi kuma sai ya lamince maka aljanna wato ka kiyaye wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce masa wasiya sai manzo Allah ya zaro harshen sai rike yace kuffa alaika haza ka kame wannan to yanzu ƴan uwa muna abin da har ya fi na harshe haɗari shine rubutu harshe in ya faɗa an ce wai ma kutiba ƙarra wa ma hufiza farra ko abin da aka haddace sai ya gudu abinda aka rubuta fa sai ya tabbata ka ɗauki bangon ƙudurar Allah wanda ya kawo duk wanda yake ma'arifin Allah ya san wayannan handset da sauransu duk suna yaye mana sanin hakikanin Allah subhanahu wata'ala ne yanzu ne za ka yi rubutu a wani gilas bangon ƙudura yanzu ne wannan rubutun zai cika duniya kuma yana nan a cikin intanet yana ajiye kaga ko da a lahira ba a ce maka akwai takardar hisabi ba ka yi wa kanka hisabi za ka tafi ka mutu yana rubuce kawai sai dai kawai abu da hasa ɗinka a lahira ce ga shiga ka rubuta da kanka gara wanda ka faɗa ya tafi ka zo ka nemi afawa ya wuce wannan ko yana nan rake mu da sun huta kai ka rubuta a hankali kai ka zaki wane kai kala a ciwa ne ba sai ya je lahira na ce Allah ina da shi ce Allah ce kai rubuta ga shi duna ya rubuta ga ga bangon kudurin mu da ya rubuta a kai rubuce rubucen da muke a internet facebook twitter rubuce rubucen da muke a whatsapp an Allah subhanahu wata'ala ya ajiye maka saboda haka mu kiyaye bayan Allah kowane mutum in ya saki ragaman harshensa yana magana da shi to ya san abin da yake faɗa da yawa za ka same mu muna magana akan abin da bai shafe mu ba sai ka ga mun ɓata addininmu mun ɓata ladanmu da muka tara zunubanmu sun ƙara yawa wasu mutane a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi magana haka sama-sama su sun ɗauka maganar shikenan ta wuce sai manzo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya masa wahayi ya ce ga wasu nan suna zance mai muni amma in ka tambaye su sai su ce a raha muke fa wasa muke yi muna faɗa ne da raha muna wasa Allah ya ce ye Allah da ayoyin Allah da manzannin Allah su ne kuka mayar abin wasa kuke izgili da su kada ku kawo wani hujjan kare kanku kun dai riga kun kafurta bayan imanin in ma za mu yafe wasu daga cikinku wasu kan sai su yi sha wutan jahannama don mun san mujirmai saboda haka da yawa mutum yakan buɗe harshen sai faɗi abin da ya ga dama kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a suratul Isra'i ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير sai Allah ya ne maka a'udhu billah ko in ba haka ba ni ba yahude ne ko Allah ya sa ni a wuta ko ni ba musulmi ba ne ko menene irin waɗannan kalmomi manya manya masu haɗari sun yana faɗan su ko haka kawai baka sani ba ba a yi da kai ba baka gani ba baka ji ba kawai ka ji abin a wayan iska kawai ka rubuta ka ta zagin wasu bayan Allah ka ce sun yi kaza sun yi kaza baka da shaida baka da dalili gara ma wanda ya yi zunubi tsakaninsa da Allah akan wanda ya ci mutuncin wasu bayan Allah ya rubuta zagi da la'ana da cin mutunci gare su su fa sai sun yafe masa sai sun tsaya da shi a gaban Allah na Allah kuwa Allah zai ce gafurun na shi rahim wajen ya tabbata ga Allah ubangijin ni'imomi mai kare azabu wanda ya halitta halitta daga babu bayan Allah ku ji tsoron Allah hakikan jin tsoronsa ku kula da shi a ɓoye da bayyane ku sani cewa jikunan ku ba za ta iya jure ma wutan jahannama ba ya ku musulmi abinda harsan ku suke giggirbo muku na tuɓa-tuɓai masu yawa sukan tura mutum zuwa ga magangara ta halaka ga ƙananan zunubai ga manyan zunubai ga kalman kafirci ga kalman shirka ga raƙa ga annamimanci ga ƙarya ga yanke ga faɗin zur ga shaidan zur abinda da fi wannan muni ma wasu suna zagin Allah zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk inda ka ƙaryata manzon Allah ka zage shi yanzu wasu a cikin ilimi ne ma suke zagin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu ya tabbata ya faɗa a hadisi saboda kana son wani wanda bai kai ko rabin gashin manzon Allah ba ka nuna cewa sai dai a ƙaryata manzon Allah don wancan fahimta taka ta tabbata kamar wanda suka yi ta musun isra'i suka yi musun mi'raji suka yi musun ceto suka yi abubuwa da yawa sun tabbata a sunna sun tabbata alqur'ani sun tabbata a mutum kawai saboda shi yana ganin yana son ya tserar da wani ko yana son ya yi ma wani gata zai ce Allah ya ce a'udhu billah cewa ba ba gaskiya bane to man waye bai gaskiya ba Allah ya faɗa ka ce ba gaskiya bane manzon Allah ya faɗa ka ce ba gaskiya bane sai ka yi wani alaye kada ka ce ai hadisin bai inganta ba ai kaza kaza duk wannan kame kame dai laka a ta zuru kar ka fartun ba da imanikum karka kawo wani uzuri ka karyata manzon Allah ya tabbata ya faɗi abu ka ce a'a ka yi wani lauya to Allah ya tsaba da yawa mutane sun wulatsanta harshe sun sake shi suna magana da abin da baya da amfani kai cutansa ma ya fi amfaninsa yawa in ma yana da amfani to me maganin wannan me mafita daga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka riƙe wannan fatar wannan wannan abu da yake lilo tsakanin haɓa da haɓar ka riƙe shi kam kar yanda ka san zaka sake dabbanka idan kana tafiya da ka ɗaure dabbanka in kana tafiya tsakanin gonaki guda biyu kar ta je ta ci amfani a kama ka a kai ka tsara to haka za ka yi wa harshen kalin zani ka rinka lura ina yake faɗawa ina yake shiga me yake faɗa dole ne ka yi wannan ka ji abin da Allah fa ya faɗa subhanahu wata'ala Allah an ci kafirai daga bani Isra'ila a kan harshen annabi Dawuda da harshen annabi Isa ɗan Maryamu saboda saɓon Allahnsu da ƙetare iyakansu kuma sun kasance ba su hane ga barin munkari da suke aikatawa kai abin da suke aikatawa ya yi muni to saboda haka haɗarin magana magana haɗari ne shi ma kuma shiru haɗari ne kana ganin waɗannan mutane Allah an su ne saboda sun yi magana su kuma a'a Allah an su ne saboda sun yi shiru sun ƙi musun abin da ba daidai ba an faɗi abin da ba daidai ba sun shiru ba su ce ba daidai ba ne ko sun ga ana yin abin da ba daidai ba sun gyara ko sun ƙi musu in sun ga ana yi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka samu mutane biyu sun haɗu suna zagin wani mutum to fa kun nasiran lahu kai kuma ka tsaya ka rinka kare shi ka taimake shi haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake kar ka zama ɗaya cikin su masu sukansa ɗayan biyu ne idan ka taimaki mutum ka kare shi bisa kuskure Allah sai rubuta maka ladan husnul zanni babu mafificin ayyuka kamar ba Allah ya ce kamar husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah su kuma da suka dage ko da ya tabbata kuskure ne sai yayi kuskure amma kuma sun tashi da zunubin raɗansa sun tashi da zunubin raɗansa saboda haka dole ne mu san abin da za mu yi don mu kare wannan harshe to me za a yi mai hankali ya kamata ya makansa linzami ko dai ya yi zance a cikin alheri ko ya yi shiru amma gaba mai sharri kuma sannan ya rinka umarni da ya kamata ya rinka hani ga barin munkari don wasu kan ce kai ina ruwanka ya shiru mana ko ba haka ba ina ruwanka in ka ga abu na kuskure kana kokarin gyarawa ta ce wai ka waye baya laifi duniyan nan kaza kaza kaza duk wannan makiya Allah ne makiya Allah ne duk wanda kaga yayi haka cikin sa zuciyarsa ta cika da kazantan son a saba wa Allah domin wanda Allah subhanahu wataala ya lakar da su din nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani da aka zo ana keta haddodin Allah sai waɗannan suka tashi suna wa'azi kamar yadda yanzu idan malami na wa'azi wasu za ka ji suna cewa wai su masana Allah ne wai da Allah ya shiru ya kyale kawai menene menene ba hanyar bayan Allah ba ne menene menene duk wannan fasikanci ne waɗannan suka tashi suna ta wa'azi suna ta ba daidai ba ne kaza kaza abin da kuke nan ba daidai ba ne sai wasu suka ce su waɗannan ma fa wanda suka yi maganan kamar suna da hujja sun fi irin waɗannan mutanen yanzu da suke hana wa'azi din su su suna ganin wai Allah ya riga ya yanke mu waɗannan shiga wuta ne suka ce lima ta izuna qauman Allahu muhlikum aw mu'azibuhum azaban shadida me yasa za ku damu kuna mutane wa'azi bayan kun san wa'annan kawai Allah wuta zai kai su ma babu wani tantama sai suka ce ma'azratan ila rabbi ila rabbi muna yanke hanzari ne mu mu yanke hanzari a wurin ubangijin sai ya san mun hana to karshen ayar me tace lokacin da azaban ya zo an jainan lazina yanhauna anil fasadi sai muka tserar da waɗanda suke hana fasadi malamai suka ce to ba a ce kuma komai ga wanda suka ce kar a hana ba kaga saboda haka tare da su kenan wannan fassarar ita ce mai rinjaye saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wani hadisi ya gazu jeshin alka'aba akwai wasu mayaka da za su je za su yaki ka'aba sai Allah ya shafe tun daga farkon su har na ƙarshe har ƙarshen su sai Aisha ta ce ya za a shafe su duka bayan a al'adan kasuwanci na da fatake sukan bi mutane ba tare da suna tare da su a ra'ayi ba amma sun bi su ne don dai su raka hanya su je su je su sai da kayan su kamar yadda yanzu za a za ka ji wasu kungiya ka je wajen wa'azin su na ƙasa ko na menene a zazzaki waliyan Allah ai kai ba ruwanka ka je sai da rediyo ne a kai ka je sai da blouse ne ai kai ka je sai da dabino ne kai ka je menene ka ce kai ba ruwanka ba haka ba to manzo Allah ya ce da ruwanka dan kare ka masu barna an zaga kaji to Aisha sai manzo Allah ya gyara mata fahimtanta yace to eh a haka din Allah zai halakar da su sannan ya tashe su akan niyyar sai aka ce a nan ko da yake ba su kudurta mummunan abun ba amma dai azabar ta duniya ta shafe su bala'in ya shafe su in sun je lahira kuma Allah shi ya san abin da suka kulla a zuciyarsu amma dai Allah ba zai tsirar da su a duniya ba saboda haka mu yi ta umarni da kyakkyawan aiki mu yi hani ga barin mummunan aiki mu tsaya a daidai inda dokokin Allah suka tsayar da mu mu tsoraci Allah mu yawaita ambatan Allah in mun yi haka sai addinin mu ya kubuta gare mu duniyar mu ma ta kubuta gare mu mu yi salati mu yi taslimi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya umarce mu da haka yace Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ku da kai imani ku yi salati gare shi ku yi masa taslimi taslimi mai yawa Allah ka yi salati ka yi taslimi ka yi albarka ga bawanka manzonka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka yarda da kalifofinsa guda hudun nan shiryayyu waɗanda suke jagorori waɗanda suke masu shiryarwa sayyidina Abubakar Siddiq da Umar Faruk da Usman bin da Aliyu uban Husaini da Hassan da Husaini da sauran sahabbai baki ɗaya da masu bin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako kuma maka mana afuwa ya ubangijin talikai